inda suna Allah al-Aziz da su kuma za da Allah al-Uzza suna Allah wato al-Mannan sunan nasu kuma Manata suna Allah Allahu yake ce kuma Allah Allah da kansa yake dinga da hikmatin jiza lalle wannan rabo ne wanda yake na zalunci kwarai da gaske yadda Allah ya ba sabu rabbukum bil bani yanzu shi ubangiji ku ya zabe ku ne ya ba ku zabi ya bibi ta ku bil bani ta hanyar ba ku yaya maza wata kada min al malaika ina da shi kuma yake mata a cikin malaiku kowa yake ya mutu ma akwai mata a malaiku to shine Allah mara ku garge ce innakum lallai ku la taqulu la kula fadan magana da take kaulan magana wanda take aziman babba babban magana kuke faɗa ne za ka ce babban magana za mu zo wata aya nan gaban Allah ya ara mana lokaci a cikin suratul maryam da Allah yake wa qad taqada rahman walad laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafaqqarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda me yasa an da aure rahman walad wa ma yanbaghi li rahman an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atihi الرحمن عبدا لقد أحصاه وعده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا duka wannan ayoyi ne da suke rabi ga masu jingina wa Allah da misali wa kalu ta kaza rahman walada Allah yake kafirai suna cewa Allah ya rike yaya yana da yaya domin alwalad ba yana nufin namiji kawai ba sai a suratul nisa gobiya da azumi ma da muka zo sura mun yi bayani yusikum Allahu fi auladikum ba na maganar maza ba ne zalla da haka ne ku ba mata a gani alwaladu unit take alwalad unit take kana so ka ware maza sai ka ce wato albani in kana so ka ware maza sai ka ce albalad an gane ko yawa to da haka yi shi kuma lahu bi auladikum Allah ya muku wasiya dangane da ayayen ku maza ko mata shi da yake da zakar mutu da hafsa da wakai saboda haka al-aulad yana nufin maza da mata idan mutum ya kace ko kai kan aulad yana nufin ya ayyukan ka kenan maza da mata to da haka Allah mana hujjin sarki wato ya ga abin da cewa suna cewa ubangiji a rahmani ya ce ya ya lakad jiku da ya ji da hakika kun zo da wani abu wanda yake wato babba wanda zai yi zaku halaka da mirin wannan abu da kadi samawati saura kirin sama ya tabbatar da shakki ce din saboda magana da sa fara saura kin sama da yayi yaji to shakki ce da rubuce saboda magana da sa fara wata shakku la abu ita ma kasa da tsatsa ji wata khairul jibalu hatta duka zuwa su za su koma wato gari gaba ɗaya saboda wannan kalma me yasa ga maka tambaya me yasa to wannan sama za ta yaji da shakki ce kasa ma da ya ka zallan zuwa su gaba gari sai Allah yake an da aure rahmanu wala saboda an jinjira wa Allah yaya wa ma yanbaghi li rahmani an yattakhidha da walada bai dace da ubangiji a rahmani ya kida ba domin rukun ta gajiyawa duk wanda yake da nara da ba a kalli tunani a kansa shi to din da yake kallo ne daga cikin abubuwan da yake kallo a nan shi ne in ya girma shi za ya ce maka masa ko an fada ko ba fada ba akwai wannan shi da kowa yana so sai ya zama nagari kuma mutum yake domin lokacin da ya gajiya ya adana ba ko da ya adana ba so yake ko shi ba ba ya da lafiyarsa to yana tunanin yadda zai adana wa na kasa sannan za ya ita kanta ba yake ko shi ba ya da lafiyarsa to kaga wannan gajiyawa ne to Allah ko ku sarki idan kace ya rike da kana so ka kwatanta masa wannan abin da dan adam yake kallo to shine Allah ko ku sarki ya ga mana cewa wato baya dacewa ga ubangiji ya kida in kullu man fi samawati wal ardh duk wanda yake gani a ban kasa da sama gaba ɗaya su illa ati rahmani abda gaba ɗaya kowa zai zo ranar alkiyama gaban ubangiji a matsayin bawa har mala'ikun da kuke cewa yayan Allah ne laqad ahsahu wa'adahu abda wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda Allah yake kowa ma ranar alkiyama zai zo ne shi kadai kilo zai zo ko da yayin sa 20 30 40 shi kadai zai zo to shine Allah yake lakum la taqulu la qawla azima lallai magana da kuke faɗa magana ce babba to Allah da kansa ya kirawo ta babba don girman ka ya kai girma sai Allah yake na ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم
Allah ya ce wala qad sarrafna fi hadha alquran hakika mun yi tafsiri tafsiri shine tantancewa shine tafsiri saboda haka tantancewa ku tantance ba a zuwa da salo sai a alqur'ani shine wala qad sarrafna fi hadha alquran hakika mun zo da salo daban-daban a wannan abun biyawa shine alqur'ani ya zakkaru dan su yi tantance Allah ba ya zo a kulli ya bayani a kan azaba baya ta kawo bayani na rahama kullum a fata ta bidakan kankane da wanda ta gane idan aka yi magana akan rahama sai a zama magana akan azaba domin a tsiza a gura haka qur'ani shi za mun ja ba da wanda misalin cewa duk malamin da zai zo kullum wa'azi da kawai bangare da to gaskiya ya da gilai bai rauki tasiri da tsari na alqur'ani ba dole a tsiza a hura cewa wanda ya wuce shi Allah kaza yake ba wanda ya kuma saba kaza yake ba wannan shine abin da Allah yake alqur'ani idan magana wanda suka dawa sai magana wanda suka yi abin shi shine wala kansa rabna fi hada alqur'an hakika mun zo da salo daban-daban na wato zabi da dare a wannan qur'ani da muke karantawa da yasa da yarda dan mutane su yi jinkin su rika faɗa su ɗauki wa'azi da hujjojin da ake gina musu su kiyaye abin da ba a so da shirka da zalunci da kuma ƙarya wa ba ya zido amma hakan baya ƙara wa azzalimai komai illa da gora in ba ƙara gujewa da fandarewa da lesin nisanta da gaskiya ba shine illa da gora shi za Allah wa hukumar kanti wato yake yake ga ban annabu wato gudu kenan kamar yadda ya zo a cikin suratul mujadid da Allah yake farat min kaswara فأنه أمر مستنزع أمر مستنزع kai ka ce wato su zakuna ne ko wasu zakuna da suka gudu wasu zakunan dawa jakin dawa wanda suka tsere da gudu shi ne mutan zara ba rasmin kasuwa wanda suka guje wa zakuna in kana kallon wani alwar da ake nunawa ai ba ga da an zira gona su za su gudu jakin dawa ko wani abu da ya kama da wani to kai ka ce wato wato aka aka ako wasu marasa gaskiya ne cin bin Allah wato za su zama cikin turu turu rana a kiyama ba an da sai an ce mu gane kalma wa ma yajidu illa nura shine guduwa ba abin da aka ce kara musu in ba kara nisan ta nisan ku guduwa daga gaskiya wanda kuma nisa da ita sai Allah wanda cikin sarki ce kullum kana ba قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى فرعون سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا
Allah madaukakin sarki yake kun da ya mutu lauka da ma'ahu alihatu da zai tare da ubangiji madaukakin sarki akwai wasu allolin daban a ce akwai Allah da yake kula da kudu akwai mai kula da um, alkibla gabas kenan akwai mai kula da yamma akwai mai kula da arewa Allah ya ce ku kuma akwai mai kula da sama daban mai kula da ƙasa daban ya Allah mu kuma sarki ce ba ma ya kuluna kamar yadda suke yi suna ganin a kowace a turawan kanjan zamani suna ganin dukkan yanayi da ake samu ne da a wannan jirgin da aka shiga misali yanayin zafi da za a yi kafin a fara zanyi zuwa gurin su ne saboda hauka wanda yake cikin hankali ya san cewa yanayin fitowar rana da faduwar ta da sanyi da ake ai zafi a zuwa fara zazzabi ai abono ai ai dinaka yanzu duk wannan ba harkar ba ba ni da wuce Allah ba ku sarki shi yake wannan ba ni da wuce akwai ubangiji da yake tasiri yake da dalili a cikin al'amuran sa to shi ne Allah ba ku sarki yake so da a ce akwai wani Allah allolin tare da Allah kawai da yake yawa idan labda gauda da al-sabila idan da ku aje labda gauda sun ne ila da al-sabila zuwa ga ubangiji al-sabila to kaga ubangiji al-sabila akwai sun ya da bai ubangiji al-sabila amma ko allolin da ba wanda su ma suna cin rashin kansu wanda kuma ya tsaye da abadi dama kawai da suke riyawa su ma bai nasu da firi kuma su ke wasu abubuwa to shine Allah ya ji da ji akwai wannan da suke riyawa lam ta ga ila ne cikin arzi sabila da dai sun je sun nemi wata hanya a gurin ubangiji al'ali cewa me yasa kai na ruwa ba mu shirya ba dan da yasa mu ba mu shirya karban zafi ba ko Allah da yake kula da kafin shi baya zo za a yi wa ka zuwa ba to shi ne lafa da wani lajin arzikin kabila da an samu irin wannan wato misunderstanding wanda kuma ba shi za Allah da kansa yake subhana karfi ya tabbata ga Allah amma wa ta'ala kuma ya dauka ga Allah mutum cikin karfi amma ya kudu da dangane da abubuwan da suke fada auluwan kabila saukaka wanda take babba Allah ya fi karfin abubuwan da ake dindira wa bai nemi shawara kowa ba kuma ba wanda yake ya ji halitta saboda haka ba wato ba shi da farko ba shi da kai saboda haka da yarin da yi kowa kuma a koyi yake ba za a gaishe ba sai rana a jiya ba sai Allah yake na'am يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا Allah yake tasbihu lahu samawati sab'u gaba ɗaya tambayi su tabbihu a wani kira'a yi tabbihu wanda na ba mun yi da hadin tabbihu ne a farkon sura ita ce kalmar da gaba ɗaya su kalo da larabci ya zo da shi sai da kalo su kalo da shi a alkur'ani magana shi ne ma bi mudari abrida masdar to gaba ɗaya matsala ta tabbihu duka Allah ya amfani da su a alkur'ani idan masdari kake magana subhanan nabi asra bi abdi domin subhana masdari fi'li ma bi sabbaha لله ما في السماوات فنبيه المضارع يتبع يتبع لله ما في السماوات وما في الأرض فيه لي أمركم تبع اسم ربك الأعلى فتبع بأمر ربك تقول هذا duka wayannan kalan duka alqur'ani ya nuna ba da suka ce saboda saboda girman tasbihi a gurin Allah yanzu da yanzu tasbihi ba wata halitta da ba ta yi ba babu wani abu da Allah ya halitta da baya tasbihi babu shi da ya take da yanzu tasbihu lahu samawati sab'u tambayi guda bakwai gaba daya da ababen da suke cikin tambayi bakwai din gaba daya suna yin tasbihi ga Allah wa ta'ala wal ardu haka kuma kasai guda bakwai gaba daya ba dai wal arabi da wani da shi kalihim saboda wai nauyin kalmar a kalmar a wato a kan hadisi shi da da wahala ka je kana je Qur'ani ko hadisi in ba wani hadisi da da za ka gani hadisin bayani ko Abu Dawud wanda ne kitabu sahih ma ya kawo cewa al-sabawati al-sab'u wal arabiyya da yake wal arabiyya da kuma in ba irin wannan gurin ba da wahala ka je ka ga inda aka yi al-ardu jami da wahala to amma inda yazo al-sabawat aka yi maganar sabbai aka ce al-ardu to alimin da za mu kinsa al-ardu lil jinsi gaba ɗaya ta jabari da kasai guda bakwai ba guda ɗaya ake nufi ba ba a jin ba ya mai gawa wa saboda kana da rauni a kan hannu haka yake zuwa alƙur'ani wasu guraren kan a hadisi da kamuwa to shine tasbihu lahu samawati sab'u tambayi gaba ɗaya wanda suke kokowa su tambayi guda bakwai da abubuwan da ke cikin zaman shine wal ardu da kasai guda bakwai wa bakin da duk wanda suke cikin su تسبح له سلا تسبيح ga Allah madaukake wa in min shay kuma da ga ku babu wani abu illa yusabbihu bihamdi fa dina tasbih bihamdihi ai bi amri fa dina tasbih da umarnin Allah madaukake walakin sai dai la tafqahuna bi amri ya ba ka ce da gode ba a bi amrihi da ai bi amrihi da umarnin Allah ولكن دي لا تفقهون التسبيح ku ba ku gane tasbihin rigar da ta kada cikin ka ko an ne ne mutum ita tana tasbihi in kai ba za ta yi sakuwar da kake dakawa tana tasbihi akwai randa akwai yadda kan bada hadisi annabi ne za su kira da yake wasu goyi a wannan lokacin har ta akwai wasu sun ji tasbihin da sakuwar da su saboda haka kamar yadda ya zo kuma ku tsire ne a gaba ne karatu da ne dai da hawa kan lokacin da wani suka biye man bumbai da yake hawaye wato hudu ba aka ji biyar ne ya ji da boye da kuka to da shi ma idan annaba ne da su suna biya kansa yana hudu ba shi ma na da tsini yake annaba ne da su suna biya ko rungume ya ba ji akuri dangane da wannan wato abubuwan da ya aiwata annabi Sulaiman Allah ya ba mu labari a suratul nahl wanda Allah ya ara mana lokaci za mu cewa yana jin wato magana da tasbihi na tsakon wani da kuma wato kwari yana jin magana kuma yana jin tasbihin kamar da Allah ya yi wa hatta ila adawa alawa din nabi qalat lam nabi ya ayyuha an-nabi dkhulu masajidakum la yahtimannakum sulayman wa junudu wa hum la yash'urun yace fasaba sama ba hikan ne kauli saboda haka annabi sulayman shi yana jin tasbihin kwari kuma yana jin magana kuma da guri ne nisa kamar yadda Allah ya kara gaya mana wanda faqala sayra faqala mariya la ala al-huda huda am kana min al-ghaibin kuma yana jin magana tsuntsaye saboda haka tsuntsaye da kwari suna tabbini ga Allah wanda mutum gari gidanka da kake ciki da duk wani abu da kake amfani da shi da duk wani abu da ka sani da wanda baka sani zai rayu Allah wanda kake gari tabbini to ji za ka ji yana da matukar muhimmanci ga dan adam yana zuwa wato akawunin da lalaya su kada wuri da rike tabbini shi za mu gaba da misali hadisin kan da bukari ya kawo da annabi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam yake kalimatani خفيفة ذلك على اللسان حبيبة ذلك إلى الرحمن ثقيلة ذلك الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kalmomi ne guda biyu khafifa dan Allah wannan sai sarki da kansa yake khafifa dan ala lisan kina da wato sauki a da wajen bada subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba wahala habiba dan ila rahman Allah yana son tasila dan bil mizan suna da nauyi abun aura na alkiyama subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ba da ko in kaji da yana da mizani abun awon dai rana alkiyama yayin nauyi shine wato wannan abun da ya kawo to duk wanda yake so abun awon da yake da ya rika yawan da fadan wannan kalma ba tare da adadi ba to shi ne Allah ya rubuta garbi yake walakin la taqawla tasbihu sai dai ku ba ku gani dalilin shi ta ruwa ke cewa fa bi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid kowane abu da kake gani a duniya akwai alama da take nunawa cewa lallai wannan lallai ubangiji jiro ne daya daya hatta waya da kake amfani da ita da ta zo daga baya aya ce da take nuna lallai Allah guda ɗaya ne alimu huwa alimu huwa da hilahu huwa da hilahu duk wani abu da kake gani yana nuna cewa Allah jiro ne guda daya ba shi da abokin tarayya to shine Allah ba abokin sarki yake ga ya mana shine wa in min shay illa yusabbihu bi amri walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba ku gani wato tasbihin nan kuma da Abdullahi da Mas'ud yake ya tabbata Abu Bakari wata rana yace kula da mauta fiya ta'ali wa huwa yukal akwai ranar da muka tafi muna jin tasbihin abinci abincin da ake ci suka jera tasbihin ya subhanallah subhanallah haka Abdullahi dan Mas'ud ya ba saboda haka wannan wata alama ce da take nuna lallai Allah ba wajen zargi dilo ne daya daya hadisi ne Bukhari ya kawo shi kuma cewa Ibn Mas'ud ya kawo wannan cewa wata rana zai ajin abincin kaje abincin yana da ji to ji Allah ya ce lau kana haliman ghafura lallai ubangiji ba wajen zargi ya ga tanje haliman bai ji mun haka ba wuce yake wala shine wato abin da ya fa hakuri yau domin al'adis shi ne wanda wato yana da rikon kaimar abu zai rama kuma ya mafi ƙarfinsa amma kaimar zai kyale shi ne alim to lallai ubangiji mai jimiri ne alim gafura kuma mai gafa yana gafarta wa waɗanda wato suke gane shi na wajen ɗauka abin da bai dace musu jingina wa Allah kuma ya kyale su idan ka dube ya yi ƙasar ba amma ba su sani abubuwan da suke jingina wa Allah da ya haɗa da abubuwa na zalunci da suke yi ba karbin Allah ya ba yana kyale shi ne saboda ka'idar da ya kawo ka zali da akhru rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima ko kuma hadisi inna la ala yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflih Allah yana yi wa azalimi jinjiri lokacin da ya tashi kama shi lam yuflih babu wanda zai kwace babu to shine lokacin da Allah ya faɗi wannan hadisi sai kawo aya wa kadalika akulu rabbika ila akada alqur'ana da dan kaku bangijin da take idan ya kama maraya ko marayu wato burani da yawa wani ya zalima lokacin da take azalima ita wannan gara ko kuma ayar cikin suratul hajj wa kayyin li karyatin amlaytu laha wa hiya zalima nawa nawa ne daga alƙalyoyi da yawa maraya da yawa kam lai kula da miji mutu jinkiri wa hiya zalima da hali tana zalunta kankan saboda haka nawa nawa ne sannan kuma Allah ya rubuta kan jiya bala zuwa da nisa wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastakbir Allah yajid Allah ghafurur rahim duk wanda ya aikata wani abu da farada ko kuma ya zalunci kansa sannan ya nemi gafarar ubangiji mara cikin sarki Allah yake yi da Allah ga kura rahima zai samu ubangiji dan ya tuba da gafara ne rahima kuma mai jin kai shi za a rage ce illahu kana aliman gafura lalle ubangiji ya kada ce mai jimri gafuran kuma mai gafara kamar yadda ya fara a suratul fatiha cewa inna allaha yusiku samawati wal ardi an tazula Allah yana rike da sammai da ƙasai dan kan zubi Allah shi yake iko da shi yake rike wala in zala da in amsaka huma min ahadin min ba'di innahu kana aliman zakura shine ba handa kai innahu kana aliman zakura lalle ubangiji alim da jumuri ne zakura kuma ne gabara sai Allah yake na وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا
Allah madaukakin sarki ya ce wai za ka rasa alquran da zarar ka tashi bi alqurani dan kai yi karanta alqurani Allah yake da Allah bai da kawai bainal ladina la yu'minuna bil akhir sai mu sanya hijaban mastura sai mu sanya wani shabaki wanda ake sikircewa tsakanin ka da waɗanda ba su imani da Allah da ranar lahira idan ka tashi bi alqurani abinda muke yi kenan sai mu sanya wannan shabaki malamai ne Imam al-Qurtubi da Muhammad ibn Ishaq dai gutira duk sun kawo wata kissa wanda ana yin da dada cewa lokacin da Allah ya dokar da tabbati ya da hadila hadi wa tabba ma abina anhu malu wa ma kasab sayaslana wa zata al-hadi wa ma adu amalat al-hadab fi jiha ablu min matal ya doka ne lokacin da Allah ya yi wa zir ajira daga al-afrabi aka ga Allah ne da sallallahu alaihi cewa ya tashi gargadi da da aka aiko shi kamar da aka ce mudriya bi ikra wa wa wa urtila bil mudrisi lokacin da aka aiko shi da ikra da cewa rabbika allazi khalaq sai ya zanto bai fara da'awa ba sai Allah ya zokar da wa jira bi ka kana ka rabbi ya ayyuhal mudrisi ya kai ne dilluba ko ba an ta shiga gargadi ba shi ba wani wannan ayat da sauka wa jira bi ka kana ka rabbi da ji an ba ka kadin ka bare yau gida in kana zo gargadi da bara sai gida ya bara kar ka bar gida ka tafi dawa in ba ka ba za ka samu matsala a dawa ka fara da gida wanda wani da zo sura ji ji ya ba ga kurai ya rika kira su ya bano abu manadi ya abu abdul mutalib ya tara ji sai ke cewa kuna gani ne yanzu ga duje ne idan nake yanzu bayan duje na akwai rinduna ga duje ta kawo hari za ku yadda a kuntum musaddiki za ku gaskata ni ko a antum musaddiki za ku gaskata ni suka ce ma jarabna alai da kabura ba mu taba jaraba da da kai ba wale mu ce ai za mu gaskata ka sai ce wato inni nabiru lakum bayna ya adabu kari ni ne gargadi ne a gare ku to Allah ya aiko ni wanda ya kiri na kuwa Allah zai wa azaba mai radadi shi ne ba ku na mu'azzibina ta da ba'ada rasula sai Abu Lahab ya ce ali hada jama'a da na tabbata sai da ji annabi alaihi salatu wasalam kamar a wata mafi dokin kalma da ji Allah ya wajere mutum yana da aiki sanin mai kun kare ko bai ta zo yaro da kai mu za ka zo ga kai ko Allah ya wajere suka ga yawa annabi alaihi salatu wasalam wannan kalma yana duda a cikin mutane da Allah ya sokar da tabbace da alila alaihi wa sallam Allah ya abu da abu da kadu da annabi alaihi salatu wasalam suna ce mariya ta bi nazari abu da abu nazari da dadi ya kuma tafi Allah da kansa shi ne sababa ku misali da ya tsarkin wani malami a Niger dan Niger yana cewa ba haka ake nufi ba kai Abu la ka ci abu kaza kaza ko ya ka Allah yake nufi kuma da yawa ya ko kawo ne ce wallahi haka Allah yake nufi haka wannan ta'abi ne ba karamin ta'abi ba saboda haka wajibi ne a kokari a a kiyaye to saboda haka wato tabbace da ajira da wa tabbata ma abna anu malu wa ma kaza dukiyarsa bata wadatar da shi komai ba da abin da ya tsoro hurta domin abu da abu duniya ne yana da san kasuwa yana da kuɗi ya Allah yake dukiyarsa da yake juyawa ba ta wadatar da shi komai ba dama kuma haka yake kalla inda ne ka da ya daga arahu tagla mutum yana da gawar da yake da yake yana da kudi wani za ga yabo Allah Allah bai yana da yake ba da san kowa ya ji da wurin sa akwai wanda in Allah ya azurta shi da zai zuwa masallaci Allah wallahi ba aka da yanzu da kafa dan wani abuwa amma Allah yana zama ku zo da ji da masallaci daidai kwana a yi ko kuma Allah ya ga ga aikin haji ko bara donan zai ji amma da nan an gaba shi yasa wata Allah yana kallon wato abin da ya zuga ya da shi ba ta haka za ka mutu Allah kuwa to sai da Allah wannan shine ba abin da ba da ruwa ba ka ta yasu lana Allah yake da sallu za a kora shi da wata wuta za ta lahari bai harbi ma abubuwa harbi wasu ce za a kunji ne saboda kasancewar abu lahab irin fari ne jau din nan shine Abu Lahab wato saboda domin sunan da Abu Uzza kun ji mai muka zama magana Al Uzza din ne to Abu Uzza to ba ka ce Abu Yago Abu Nasir Abu Kaza duk wannan sunaye mara da ma'ana ya dangana da gunki wai bawon wannan gunki kamar da muke da Abdalla Abdul Rahman Abdul Samad Abdul Halim Abdul Ali duka to duba dai da Abdul Uzza Abdul Manat Abdul Yago Abdul Nasir to saboda haka sai Allah ya ce to rikan da za a kona shi ku duba ku ga usulubin da Allah ya ba amfani ne sai ya tala gara za ta lahabi abu lahabi da kan nuna kori da irin wutar da yake biyar da sunan ta cewa shi abu lahabi to da irin wutar za a kona har da wuta da shi za a kona wa ma'atuhu da matarsa kuwa wata yake kira ummu kabihu ummu da ne sunan ta ba nan ta ummu kabihu amma na da harab da dako wanda take dako amma na da harab da dauke da kiraye wasu ka ta kinaya ce da cewa munafika ce sai gumi ne ne za ki ce wanda amma na da harab ba wai kira da dare ba a ba sai gumi shi shi biya abdul mimba sannan hawiyan da akwai wata wato a kujiya da haba to ita ce ta dawo wannan sura na sauka take mijin da za a yi wannan abu Abu Lahab gaban ba annabi ne wai ta tawajjar zuwa annabi ne da Islam da zaune jida da yana Abu Bakar yana biya Al-Qur'ani sai ta tawo tun daga ne ta tana waka tana cewa muzammamun alaina ko abaina wadiluhu kalaina tana taba da wannan waka muzammamun abaina muzammaman alaina ne ko abaina wadiluhu kalaina wa amruhu alaina maimakon Muhammad ba abin yabo ba sai kake cewa ko zamba ba abin zambi a kai na gurin da muka zo ko a bai da ba za mu ba irin abin da yake ya ce ba bai mu zamba ban tun ba bai wadinu ka ila addinin ma ba za mu ba wa amruhu a kai na duk abin da yake ba sai mu da jinin saba ba ba za mu ba kana ta faɗa wannan waka tana zuwa yake cewa ina mutumin nasa ina abokin nasa yake tana ga yana wannan yana zaune a kusa da shi amma da wanda yana jiya alqur'ani Allah wa wanda ya garbi yake mun sanya hijaban masura ga hijabi ga shi a gurin amma wallahi ba ta gare to shine hijaban masura mun sanya shi wato a gaban shi tana gani shine wato hijaban masura kamar yadda Muhammad wa Abu Abdullah Imam al-Qurtubi mutumin Qurtuba ai sun ji yabo wanda shi ba ya taɓa ba da wani mutane yake akwai wanda ya samu sabani shine ne ne ne ne aljami da akarin Qur'ani tafsirin sa ya da babu matsala da zuwa zuwa gabanin gari suke fadin shi sai shi akan wata matsala ya ji da gaskiya sai ta biya da kuma din da sarakuna ne ko za a ga lokacin nan da za a yi za a haddaba ba kawai ya ga abi abun hawa ya kawo da ba duka yace ya hukunta wani kadan dutse inda ba inda zai iya bace wayin da ke ga ana zuwa kawai sai fara salawa yace wallahi ba zai neman su kaga wanda suka mutu suka je suka gama duba baya da suka dawo kai gaban sa yace amma wallahi ba su gani ba to shi ne abin da Allah yake gaya mana a wannan sura wai za ka ra'ayi alqur'ana idan kai nufin karanta alqur'ani ji Allah bai raka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah sai mu sanya tsakanin da wanda ba su imani da ranar lahira ba hijaban da nake masuran ai sake wanda zai zama kamati ne wanda ya lindube ba za su iya gani ba wasu da kai sake a wato masuran bi ba na sake shi ne ya zanto ko da an bari gaskiyar ko ta suna ji suna gani ba za su iya wanda ba saboda Allah ya rubuta jika don shi ne hijabin masura sai Allah ya ce wajen Allah ala kulubi وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا Allah wanda mutum sarki yake waje Allah ala qulubihim akilla me yasa saboda mun sanya musu akilla din ne na kila murji mun sanya murji ya rinne da zuka kai an ya qawu ai li Allah ya qabu alquran sai da ba ma da zuka alqurani an rinne da zuka kai shi wanda yake da abin da alqurani zai gode wa Allah ana magana abu ka gani kai kokarin da yayi a gari to sai ka gode wa Allah su waye da murji ya ga da kulli eh Allah yake wa biya azanihim wa qaran sannan muka sanya nauyi wanda zai ana cikin alqur'ani a kullum eh ba za su ji alqur'ani ko da sun ji ba ba za su ji jin da zai musu amfani ba shine wa qaran wa idza dhakara rabbaka Allah yake da zaka ka da duk ubangijin ka fil qur'ani a cikin alqur'ani wa da wuce kai abin nufi idan ka ce la ilaha illallah idan ka bada wannan karba ta tauhidi wallau ala albani nuzura sai su juya a bayan su wato su juya ba baya nuzura suna gudu jamu laja suna gudu ba za ma su yi a inda kake ba domin su ka bari annabi kanu idza qila lahu la ilaha illa allah yastakbiruna idan ka yi da su ka zo ka bauta wa Allah ba ku sai shi kadai yastakbiruna sai su girman kai wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'in majnun ki rika cewa yanzu ma ban allolin mu saboda wani mawaki ne kabin ka annabi alaihi salatu wasallam yake gaya wannan kallon saboda wani mawaki ne kabin ka je mu ga yare wannan kamar yadda Allah yake gaya mana wai da zikira Allah wa'adahu ba'adat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati wa idza zikira alladina min dunihi idahum yastabshirun da rana ambatu ambatu wani ne ba wani sarki za ka ga wato su a daidai wannan lokacin ba ta samun mutuwa girman kai zai yi mutu amma haka ba duk wani wani Allah wanda yake zargi sai kuma su samu mutuwa saboda haka shi ne Allah wanda yake zargi yake ga mana nan to shi ne yake wallahi ala albani sai su juya ai adbaru rabi ai da su juya suna masu komawa da goran wato suna gudu dan gani da gaskiya ba ta san sai Allah yake نحن أعلم بما يتبعون به يتبعون إليك وإنهم نجوى وإنهم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah ba da jin zargi yake na hadu a alamu bi ma yastabi'u mu kan muna sani da abin da suke saurara ya tabi'u da bi abin da suke saurara da yake ya tabi'u da ne ka lokacin da suke wato zama dan su saurare ka to Allah ba da jin zargi yake muna sani da irin wannan to shi ne Allah yake wa idhum najwa da lokacin da suke gani suke haduwa ke nufin dan su cutar da kai idi ya kulu zalimun ai ma ya kulu ko ka ji da lokacin da da azalimai suke cewa in tattabi'una ai ma tattabi'una ba wanda kuke bi illa rajulan fashe mutum mas'uran wanda aka yi masa sihi ko kuma illa rajulan mas'uran bi ma'anar bani wanda yake sihi an gane ko kuma da daga azuhur ne wanda yake da dukkan ciki wai ne cin abinci da yawa kalmomi ko ban ce ba ko dai ce suna nufin wanda aka yi ne aka ji ko kuma wanda yake ji ba mutane shi ne matsabu ko kuma wanda yake da shi ya koyi ta abin mutum sai ya ji da mutum ko a ga dukkan gobi ne na rashin ladabi da wanda wato ya tantance a cikin kafin da sakamakon wato fadin wayannan kalmomi da suke yi wai da suke gaya masa cewa cewa shi kai Allah yake wa huwa bi qawli jahil wa ma huwa la bi qawli jahil duka Allah ya kore musu wannan abu ko sai ya ji wato halakake ne ma dalla zai hukum wa ma gawa duka Allah ya yi musu da martani to duka wanda kalmomin su ne Allah wannan cikin kirki yake ga ba إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسؤولا انظر ألا يجدوا بعد وحدا كيف ضربوا لك الأمثال إذ يجد في مقابة مثالي فلا يتبعون سبيلا ما تريدكم قاموا وكأن لماذا تجد كي وكما تفعلون أو لماذا أولوا الوزوع يا الله يجد وقالوا ألا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
Allah ya ce wa kalu za ka ji suna cewa ai za kunna izaman yanzu idan mun zama kaji wa rufata mun rijiji a inna la mabu'utu la khalqan jadida yanzu za a kuma tashi mu a matsayin wata halittar damuwa wanda shine tunkaro wai idan sun rijiji sun mutu za a kuma tashi su wato a matsayin matsayin wata halittar damuwa kamar yadda Allah ya gaya mana a zuwa ya ce وضرب لنا مثلا ونسي خلقه suna buga mana bukaci amma sun manta halittar su suna buga bukaci da wani abu jaki ya mutu su suna cewa ne a dawo da wannan ya manta ta da halittar Allah ya samar da shi ne auje da hukumi da adami da zarafi amma yana faɗa wato kala ban yi wa da izama wa zuwa rabu suna cewa wani waye zai rayar da kasusuwa bayan sai jijjigi yalla ya baka auda kuli yuhi alladhi anja'aha awwal marra da ya muku wanda yake gire shi da shi zai rayu wa huwa bi kulli qalbin alim kuma shi ne wato madani da dangane da kowace halitta in kana so ka bore ba ka wuce da shi ba za mu ka wuce ko ka bore duk inda ka samu aya da za ta baka misali akan rayawa da kashewa da kafirin ce ga ni kowa ba kana sai da muke wani biyar wataƙila ba za mu iya jiro wa za mu iya jike mu gani mu fi bilin Allah mu dani guri na farko tunda akwai shekaru ya yi shekaru amma guri na farko da yake magana wataƙila jura zai iya tuno su duka guri na farko da yake magana akan Allah yana kashewa ya raya shi ne inda Allah wanda kuke gari yake magana akan mutanen da duka wanda aka yi tafiya da shi bayan Allah ya magana da annabi Musa zo su mai da babu daddi lokuta bayan magana da shi ya daura su da wani sai ce cewa nan duk da naka hajjana wallahi hajjana ko ba za mu saba imani da kai mun ga Allah ido da ido tun dai ba Allah yayi magana da Annabi Musa amma yadda ce a dubu ba sai mun gani to shi Allah ba da wucin sarki yace nan da nan za ka turo tsawa ba ka rage mu ga ka duwa an duka duka tsawa da wuta kaje su gaba daya dukan su duka da ba wani ya ragowa da na guda ya ubangiji ne ko ba ni ga yawo mutane da ai na ko ba kuma ba da ba ku ba da aka gaba da ban ba shi ne ya ce aka to da su ne suka fi kowa bai da in ya koma ya duk ba za ka ta ya la ji kuma ba asna kun min ba ji hoji bil Allah kaga Allah ya kaji ya raya wannan misali ne na farko misali na biyu shine akan wanda suke kisan kisan wancan wato da yake kiran da wannan astariya wanda ke kisa sai ko wanda ke Allah wanda ku jin gaske ya ji a nemo a ji a nemo tariya wanda a cikin da za a yi yaki mun jiro shi da ko a yi da yi farkon yi da yi karshen yi da ɗaya farkon yi da yi zuwa kan sun maka tattalo hukumnan ta kai kun ga an kira wannan lokacin da aka rasa waye ya kisa kansa aka rasa waye ya ji zancen da aka gano da ya Allah mu cikin sarki yayi su bani Isra'ila da su su je su nemo wata taniya wanda take dakala ne kawai su nemo taniya suke kai tambayar kawa Allah mu cikin sarki ya ba su wani ne da kan je da aka ji cewa aka yi azabu wannan ganiyar a ɗauke da ta wanda aka kashe din na aka rasa waye ya ji zancen a ɗauke na a buga wa ba kullum da ribu bi ba'du ana ɗaukar jerar da aka buga masa sai sai ce wani ne kaje sai ba in kabilin da suka kaje kaga guri da jije guri na uku wane babu nam wai kare Ibrahim Rai ba su na yi da ya ba guri da biyar ne wannan. Eh, na? Na yi da ya ba guri da hudu ne. Sai muke mu da ajiri. Injiniya ya faɗi da biyu, malam mu zambi ya faɗi da biyu. Ranar biya. To na uku da biyu. Idan ke wata da muku, ya ba ka turu da bilayi wannan misali ya ce ba wa. Kajewa a aya. Wannan ayi an wuce kisan annabi Isa kenan. ko annabi Musa da muke magana da uku da ke da uku zai wahala da ma iya cike da da wuri na ita ce umma da ya fara yi ran kai da nabi hadi Ibrahim da rajin sai ga haukan da biwa da alaka ne ita ce ta wuce to ta wuce ita ce jama'a izu na hudu alam dare da ladina kharaju min diyarihum qulubun hadar al-maut wannan kafta da gulle suna gudun mutuwa kuma duk Allah ya kaje gaba ɗayan suna gudun mutuwa gaba ɗayan Allah ya kaje to daga bayan Allah ya ta ya rayu da su ko Allah ku yadda ke sai da ba ba ka kidar da ba lauku kuma shine wanda wanda ke dangara annabi Ubayr wanda yazo ya gami gashi yake ji yanzu da Allah ya rayu da wannan yalla wanda ke da biyar kake ji tsawon shekara ɗari da ɗan ruwansa da ɗan abincinsa sai da shekara ɗari da cin ya rubuta ji Allah ya tafi yana farka yake yana jin kwana ɗaya a gurin da ko kuma ni rabin ji idan da duba je ga abincinsa da lalace ba ruwan da ji komai ba ba shi bayar da yara shi ba wani abu ne ta amma ba ga tajinsa ya zama ya zama mutum ya zama ko yake gari ya zo wucewa ne garin gaba da ya zama bango yake yanzu fa sai Allah ya rayu da garin nan yanzu ba kowa ya Allah yake ji ya hu cewa an la yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha la ba'da Allah bi ad'ali kun da ba Allah sai dai kara dari abadi ya Allah ya ji aka ce kawla ni kana da zuci yawman aw ba'da shi ta ai wato da na zauna a wajen da ne yin daya ko kuma ba abu yau wani tashi da ni ya laji wallahi kan ya da ani wanzu ila da ani ko ya rabi kalai ya sanda wanzu ila imarka da kuma wanzu ila nizali da aka wajibi misali wannan shine na hudu nabi ya kuma kan ibrahim awa rabbi ani ne ga sunan mauta kala awla mu'min kala bala walakin liyadba inda kai kai ba mu ya duwa ke gida guda gida ne a cikin bakara saboda in kana so ka bori a mutane da cewa Allah yana rayawa ya kaje raya wa bakara baya to shi sa Allah yake da su ai ko suka ce ai za ku na da zaban yaji idan muka kasance da zaban kashi wa rubatan muka rijije a inda da baba an sura kalkan da gida shin mudin wai ko kan gaske kwakin ba su da za a kuma ta zo a matsayin sabuwar halitta sai Allah yake ne bara ba ta amsa قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينكون إليك رؤوسهم ويقولون متى
Allah yake da su kul ga ya musu kono ijaratan to kula manyan ruwa ba wannan sai karama ne ke samu kowa ya zuwa dutse kamar dala da goran dutse ko dutse ko wani ko abin da ya kama da wannan kowa ya zama kamar wannan au au hadidan ko ku zama karfi saboda karfi au kalkan mimma to ya ga wani zabi na Qur'ani da wasai aka ba da zabi kaga nan Allah shi ba da bukatun da kansa to kada su zo su yi an fara abin da ba su iya gaba ba sai Allah ya ji au khalqan mimma yakburu fi suduri ko kuma wata hadisa da kuke ganin girman ta a zukatan ku ku zaba da kanku me ku komai girma ne ai sama su to karka ji cewa ka zaba hadisa da kake ganin kana so ka zaba ku zaba da kanku to sai Allah ya ce ba sai kudu da manyan yanzu kaga shi suna cewa bai yuridu la to haka ne waye ne dawo da mu zuwa ga halitta kada bayan mu zama kaza kullin ladhi badara kuma awwala bara ga ya mutu wanda ya kaje mu karam bayan shi ne zai dawo da su Allah zai faɗi ɗabi'a zai ce ba ta yi gudu da idan ka rubu da kalli za a ga suna jirgi a kai kamar kadan gauri suna jirgi a kai amma ba jirgi a kai bane da yadda na ne wa ya kulu da badahu za ka ji suna cewa yau ne in dai ya ce ne jirgi za a yi haka a gwada ɗin jiri yau ce za a yi haka da ake faɗa kun Allah ya ce ya muka ada da sabbu Abdullahi na abu jiki idan a gargaru ta Allah, din da Allah yake a ta yana da kumfafar an ya kula da riba da kallo wannan abu zai zama kusa da kusa. Da kuke ci da wannan riba da kallo abu zai zo kusa da kusa abin da kuke kayyadawa sai Allah yake yau mai da aiki.
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا Allah mu daukakin sarki yake yau mai da ruhu to ranar kuke so ku ji ranar da Allah zai kirawo ku. yanda zai kirawo ku bai ba dan da jibu da bihamdi sai ku wato ku ku amsa wa ubangiji madaukakin sarki bi amrihi bi ba da bi amrihi da umarnin Allah ba da godiya ba bi amrihi da umarnin Allah madaukakin sarki wanda zullula kuna tsammanin cewa illa bisu kurka tsammanin cewa ku zauna ba a duniyar ba kwata kwata illa kalilan ba lokaci kankani ba randa Allah ya kira rana ya ba wani yi kankani إذا يوم الدين يتبعون الداعية لا يوجلا وكشعب الأصوات للرحمن فلا تسمعوا ونبه يوم الدين أو لا معنى يتبعون الداعية لا تركبوا من جهة قيل لا يوجلا ما هو في تركه ومن كلا العظيمة وكشعب الأصوات للرحمن أرانا ذا أنا جمعوا بالجيل ذاك دي صوتك هو يا إسلام fala tasma'u illa hamsa fala ka rika jin murya kowa ba in ba Allah wasu malamai wani malamin tafsiri a littafin tafsiri illa hamsa shine ka rika jin ba kai da zuba kake wannan kuka an tara abu ji an ji a ji to ba a magana sai dai ka rika jin wannan sauti sai haka haka ba za a rika yi da wani yanzu ba amma ba wanda yake daga buga shine fala tasma'u illa hamsa ba za ka ji komai ba sai wannan kuka ko kuma in ka ga dama gaba ji wannan kalma to shi ne Allah madaukakin sarki yake wato wa tazunnu la illa bikum illa qaliya kuna tsammani cewa ku zauna a duniya ba ba ke karanta tawani da biyar a duniya ba amma yana da mun ku kwana ɗaya ne ba amma daura sai Allah yake وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا Allah yake wa kullin ibadi ka ga wa bayina muzafa da tafsiri ke Allah ya jinji da bayin zuwa gare ka ga wa bayina ka bai yi wa ibadu wa ibadin ladina yusura ala al-ard hawla ibadu wa amal jiwa muzafa da tafsiri Allah da kansa yake bawa da zo da haka ga yawo bayina ya kulu ladina ahsan girka faɗan magana amma kyakkyawa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yaqul khairan aw liyasmut girka faɗan magana kyakkyawa to sai Allah ya yi da tsirani in ga gobe ba domin shi dan da yake fada tsakanin mutane tsakanin magana kawai za ka faɗa wani ba zai banta da shi kawai jira wallahi ba zai banta ko da abin da kake yi to shi ne Allah ya yi da tsirani kana da shi tsari lallai shi ya kasance dangane da mutum aduwan mubina wato wato aduwan ma wato abokin gaba ne magauci ne mubina kuma mai bayyana gabar wato a gari ita ba ba ba ya kawo ali yake cewa nawa ne da Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yusiranna ahadukum ila aduwwi bi ila kar ɗaya ku yi da dan uwan da makami ko da waka fa inna la yadri ahadukum la alla jana an yanzaga bi yadihi bai sani ba kai sai ya duk da da hannun shi zai daka ba sai dai ya dungura shi ya jiwo wannan illa da ya kawo biya ubratin min Allah sakamakon haka aje ba cikin rani da cikin ramu ka wuta inna shaytani yanzu bai da wuta lalle shi dan yana jiga yana turawa tsakanin mutane musamman da ya ba ku mutane kirki kana samun sabani to zai zai da zuga wani ko bangarorin guda biyu da sabanin ya babba mai girma sai Allah ya ce ne rabbuku ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا Allah ya ce rabbukum a'lamu bikum lalle ubangijin ku yana tare da ku da maji gololo da yake da kunya da bakin kalmomi Allah yana tare da kowa in ya ga ya hamku in ya ga dama sai wato ya ji kanku aw in ya ga ya azuku ko kuma in ya ga dama ya azuka da wa ma arsalnaka alaihim wakila Allah ya ce ba mu aika ku kai gadi zuwa kai ba mu gadi ba saboda haka sai ya mutu kawai duk wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama kare shi ya rage nan shine wa ba'athna alaihim wakila sai Allah ya ce wa rabbuka وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Allah madaukakin sarki yace wa rabbuka alamu bi man fis samawati wal ard Allah ba ubangijin ka yana gare da wannan ke cikin sammai da kansai wa laqad faddalna ba'da nabiyina ala ba'd hakika mun bibi da kajin annabawa akan kaji kamar da Allah ya fara tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah Allah yace wannan sune manzanni mun bibi da kajin sa akan kaji cikin su akwai wanda suke yi magana da Allah kamar wa annabi Musa alaihi salatu wasallam dawa eh shi kadai ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya magana da shi ba mun biya hadisi Isra'ila ba to saboda haka wayannan su Allah ya kaga ya bibi da su kuma yayi magana da su to shine Allah madaukakin sarki yake wa laqad faddalna ba'dal ladina ala ba'd mun bibi da sakin annabawa akan wata annabawa wani ya gode a cikin annabawa ba manzanni 25 sun furka annabawa a cikin manzanni akwai قول العدل بلا رسول الشغل العدل بلا رسول أنه عليه الصلاة والسلام ديني غبا جناك ذو جناك رجل الله من قصد سيكيتي وآتنا داود زبورا أما في أنه داود من بايك لتاكي زبورا قول شكا باو في الله يقول قل ادعوا الذين دعوتم من دونه فلا يملكون كشفا عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا Allah ya ce kuri da wallazina za'antum min duni ya kai annabin Allah ga yawa waɗanda suke riyawa wasu suke riya waɗansu waɗanda ba Allah ba cikin sarki ba waɗanda suke riya wasu allolin da suke bautawa Allah ya ce bala ya yi kura kashfa dole au ba za su iya mallakar yaye muku cuta ba ai ma da ake yi ba za su iya yaye kowa ba ana ta abu da tilin sunna ko da yazo ba wanda yake yaye wannan ba Allah ba shine bala'in da kura kashfa dole auku ba za su iya yaye muku yaye wata cuta da take gare ku ba wala ta'awila ballan jara su canja da shine ta'awil ballan jara su canja da Allah ya ce ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila wasila ulaika shine wadanda wato alladhina yad'una wadanda suke riya wasu suke bauta wa wasu yabtaguna ila rabbihim alwasila suna neman tsari a gurin ubangijinsu wai aljanu suke rigewa domin su kai suke so zuwa ga Allah ko kuma sun yake mala'iku da dan su suke so zuwa ga Allah su sun yadda cewa wai ba mota aljanu suke ba amma aljanu sun ji su matsayi a gurin Allah ba za su yi gurin su dan neman bukata wannan tsarin da suke nema na wasila dan a cikin yayi wanda jira wa ta kullu wa kullu ilayhi wasila wajahidu bi sabili a dan gurin mu da yaji akan bai wasila idan ba za mu tsawaita ba saboda haka maimakon su suna ganin ba za a je gurin Allah kai ji ba wai alhali ita addu'a Allah ce waye duk inda ya zura magana akan du'a tsakanin addu'a da bawa ba a gida da ba ga wani tsakanin bawa da Allah ko kana zo da kawo mutum da zuci ne ka baki da ko cewa da lau cewa da Allah ya saka addu'a amma ba wai sai ka yi ba ka koma jini ka zauna domin Allah da kowa ne a'a daidai ne kana zo da kawo mutum da zuci ka ta ce ba addu'a in ka ga dama ka wai da raka ko kuma ka yi sadaka in ka gama ba amma ba sharadi ba ne na cewa kai ba za ka yi addu'a ba sai shi ne ba kuma har ne ba tara to shi ne wato garin wannan neman jira sai a rasa ido gaba daya domin hanyar zuriyar tsari ita take sa a gaban jinta kuma to shi ne ayyuhu ma karabu wato suna neman alwasila zuwa ga ubangiji su na cewa ayyuhu ma karabu wane ne a cikin teku kusanci da Allah wai shi za a saba sai a daina addu'a shi a je a rika gaya mai shi kuma ya gaya wa Allah Allah gwamna ne ko shugaban kasa ne da za a ce ya buwa da tarin protocol kai ba za ka iya ganin gwamna ba sai ta hanyar wani ba haka Allah ya yi ba kusanci da wani da mutane ne yanzu nan za ka ba da sujjada kana kai ma bukata ba wanda yake yi shi yanzu nan za ka dace cikin dare ka yi kuka ka kai ba ba wanda yake zai saurara ya ji wannan abu ko a gidanka da kake da iyali ba san me ka faɗa ba sai dai ya mutu kai yajiri Allah wa ɗauke sarki yake wa yanzu na rahmata sannan kuma masu irin wannan ɗabi'a suna fada da ƙaunar ubangiji rahmar Allah kuma wa ya kafu da azaba ko kuma ka ce a waɗanda Allah zai kula su ne masu neman rabar Allah masu kaunar Allah sannan masu tsoron azabar Allah ko ce ce inna azabar rabbika kana ma'zura lalle azabar ubangijin ka ranar alkiyama wanda take wato ya tanade ka za a yi wa waɗanda suke wato waɗanda suke taɓa wanda suke shirka gare shi lalle ubangijin ka azabar rabbika ubangijinka wato azabar ubangijinka wato ta ga ɗan shi ne akuwa shi ne ma'azura kada ma'azura ko kuma a bari kiyaye da Allah yake wani hajjir kuma nawo nasta lallai a bari kiyaye ya kamata duk da tsoron Allah zai kiyaye ka idan ka ji Allah zai azaba guri kaza to yi kokari ka kiyaye wannan abu shi ne kana ma'azura ina ga dai kamata mu tsaya amma mun zo da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya ɗauke sarki da ya ce mana a gurguje kan da banda gaskiya ba mu wata ganya ba akwai yawan ruwa Allah da ya zo ya kira mana a wato Islamiyya nan a zuwa goma sha ɗaya daban takuna a nan an gama ginin kusan yanzu kawai kayan ake sawa ranar lahadi za mu zo da la'asar ina da yadda musamman iyayen mu masu albarka na gaba da abu muna da yadda kowa da kowa za mu zo in sha Allah ta'ala za mu kai za a buɗe za a yi riba da kai wasu mintuna kawai da la'azar a nan hanyar makabarta za ga ginin bene ne in sha Allah ta'ala muna sa ran yan uwa shi za ba inda zan yi sanarwa ba ban da nan gaskiya saboda ba wani jiri muke na musamman cewa lallai za mu taro ba ɗalibanmu da muke karatu da su da kuma wanda muke karatu a nan muka ce za mu sanar domin a zo a sa albarka a mai gudi da albarka in sha Allah ta'ala to in sha Allah ta'ala zamu muna ga yadda kowa da kowa iyayenmu da kuma abokan karatu a wannan rana da albarka zamu ga yadda wasu daga cikin malamai don su halatta da la'azar karfe hudu da kwatar in sha Allah ta'ala sai ranar lahadi na yawwa akwai wani tunatarwa da wani bawan Allah ya yi lafi a masallacin al-hudayba bin yaman na kawo karatun mu na lu'ulu wal marjan kaje ya kamata a rika ji hankalin mutane gaskiya cewa an an za a yi dalla kamata al'umma ta yi firka kulawa wajen barin waya a kullu idan mutum wato mantuwa yayi bai samu bari ba ranar za a iya samun mantuwa dan adam ajibi ne to saboda haka idan aka manta din a kashe tana yin karar zaruta ta kashe ta dan wani waje daga wanji wai tsababin Allah ne yana ji tana da kara wai ba zai dauko ba ba kuma bin Allah bane wannan kuskure ne domin wannan kai ma ba ka da nutsuwa akwai tafi sannan lokuta da kai ka je ba a cikin wani ne to da haka da Allah duk wanda wato mantuwa ce ta sa yayi to kamata yayi wato da an kirawo yana tunawa ya kace ya zaro da sai dai a kiyaye idan aka da take dan na saba ganin wani na wanda Allah masallaci a kasa take ana yi dai dai zugun da ya dauko shi ma da ukaimi suka ce zalla da sabai domin kai rubutu yawa sai dai ka janye da kama kama din nan za ka iya wani abu sai dai kuma da rubutu ka dauka ko su jira amma jira ka manta da aka da ana kira kana sai ka koma ana gaba ka ba da sallar ka ba haka ba da ukaimi ne ba da fatawa kuma na ga wani abu ne ba domin rubutu biyu a sallah baya ba da sallah sai dai sallar sallar da yake koyi ne salatin kusu ko da Allah muku shi ne zai ba da koyi da dogon dogon karatu saboda haka yi koyi a sallar bayan na abu ya ji zai tsugun naka duka Allah na gaba da wani ai da dai da wannan ka tsugun naka duka in zo za ka zo ta kana da yawa sai ka dago kafa tunda ba za ka yi abu yi ba ko ka za ka yi kafar ka duka ba ka ke yi ba na ba dai na au an kuma dawowa da zaka zakarwa to jama'ar annabi an ce barayin takalma sun dawo to kaga malam ba sai ku ƙara daukan mataki ne barayin takalma sun dawo masallaci a abu kike nan sai a ga zuwa ba za ta mataki ba to ana zuwa a je mana nan gaba wata kila kowa ya rika zuwa da rina ta da kalmar da Allah dan ni ba zaba da ke wuta da ita da ko jin ka babu gaskiya ya kamata a zauna ta kwarai da shi da kai idan bugu ba waya ka fita in shi wanda ka ba kamar sallah bane wata wata gida ba jira da yake halali ne shi an an tauye ba wannan tambayar ce kaga fadalar da ake samu idan an zauna mutumin da yake jiran karatu da kuma lokacin sallah ya jira ni ba kaga abu da yake da wanda ya magana akai ko shakka ba wanda in bai ba wanda larura babba ba shi an kade magana in ya dawo za ta tura fadalar amma ba dai yake da wanda ya zauna har aka gama idan gobin suka burta ta gaida ko mai za ka ji ba kawai hankali ne ya goma sai da za a ji aliyar ya ji sai na kira abin sai ta tinda za a yi ba wanda ya tuna ba za a yi magana a kai na banda domin wato ya kamata a mu dora dan muka wuce su shi kenan ina gaba da Aliyu Kakaji a duba ga wanda suka zo da wato mufakkir gurgin din da da awa a baya ina ga mara Allah ya ga Ali mara Allah ya so maka wannan an ce ba shi da lafiya yana gobe muna gobe gidi Allah ya dauke da shi ya tafi ka bada ina ga za a yi kawai iya wannan muka yi an hakura ya yi sai wani lokaci kuma sai ga Allah ta'ala Allah ko wani gidi da sunan sa ya awa da tsohon sa madaukaka shi da ya magana da muka yi laji a kowace masallacin ne ko cikin gani cewa za ga mutum a nan ne masallacin ne zai ba ibn jaba cewa mutum za a kira wuri a waya ko kuma ana karatu kai yana duba waya Allah ba ku sarki cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi dawr Allah madaukakin sarki baya sanya wa mutum zuciya biyu a tare da shi kadai ko dai wani ne ke sauraro ko makarantun ne ke sauraro dole in kana son lare mai fita ku gagura da wannan danne danne kuma da yawa za ga amma su karatu ba wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye ba za ga yana yi wani yana ji kuma yana fahimtar yana duba kashi ko yana duba facebook ai ba zai yi ba saboda haka ya kamata a lura da shi na'am to wannan shi ne a dunkule muna ga wani da suna ke dawa na duk wannan baya ne da shi abin da za a ce ka girma wa alkurani wa man yu'azzu da ayyuka ko yana ji abin da Allah yake magana cewa wane ne shi duk wanda ya girma ba kariya masallaci da ya ga ga malamai suna hana ni ke baba ba a alkibla kaga ba nake ne ba aya ba a yi da take wato ayi ba za a yi ba ba amma na da yi na da yi abin da ya muku ribaran da ya san ka ba wani malami da ya wuri a Saudiya ta ga kare ce ba je wani da shi ba ko kaji ya alqur'ani a kasa je wani ya zo dauki dole za ka da an dinga wannan abin da yake kawo eh da abin da yake kawo saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a lura da shi a kiyaye shi ma raba hankali ne ko shakka babu duk ɗaya ne ko wanda zai zo ina ji maganar ba da rai akwai wanda zai zo yana ji alqur'ani kuma yana jin tafsiri akwai masu wannan galibi wai zuwa ke ya ga ido kaza saboda haka wani yana jin bayani bai san cewa sauraron ma'anar qur'ani ta bibiyar qur'ani a lokacin da yawa wasu ba ta gane suna yi wannan bayani dangane da abin da ake magana akan wato afdaliya abin da shi ne yake tura mutane a cikin jera idan shi ne yake tura mutum a wannan wannan wannan guda da zaba shi bai kai makaji ba makallaci ba ba kudin da ya alaji an zabi amfani dubu biyar a dora za a da awari da ko ta kawo dan kan ba wani ya kaji cewa an ba kudin dawa yawa ana duka ba shi da na dubu uku da dari biyar da za a ba makallaci wallahu musta'anu alayhi subhanahu awwal da muka bayani dai Allah ya ba mu dadansa wanda muka kuskure Allah ya dauke sarki ya rage mana muna ko ubangiji da sunan sa kyawawa da gobar da bada baka Allah ya dauke sarki ya biya kowa bukatun da alkai Allah ya dauke sarki yanayi da zamu shiga ko muke ciki na zabi da zazzabi da abolo da ake sai ya rasu yanzu da kuma cin nabu da suke gazuwa domin shi ya zama annoba muna da kowa ubangiji Allah ya yi mana Allah ya dauke sarki ya shiga al'amuran mu gaba daya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في مرقاك